أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد عليك أنا مقالو سكت يا رسول الله يا من ذن الله كيف نصلي عليك ويا زامي صلاتي ني إذوا غريك hamidun manji to wannan salati an yi wa annaba tambaya ya ce wannan salati yake so a yi masa shi kuma ibrahimiyan nan daban-daban daban-daban daban yana da yawa to duk mutumin da ya yi sallah na farilla yi wa annaba salati da ibrahimiya to kana ma kenan abin da ake so kuma adoyinmu da muke ne da kullum salatai daban-daban duk salatin da ka kama kowane salati da irin nasa daraja kamar salatin shewa harushi inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi dan da za mutum zai daure dalibi ya dinga wuridin wannan salatin ya je sati dare da rana kana halwa to za ku zauna da annabi guri daya har kaga annabi ido da ido inda rabanka kuma annabi ya baka wasu abubuwa na sirru to sai wannan salatin akwai salatin abadan salawati ala sayyidin sadati allama ajal abadan salawati ka abadan shi kuma da za ka yi kafa daya malamai sun faɗa ka yi ƙulhuwa ka yi falake ka yi nasi to in ka yi wannan gaskiya Allah cikin ikonsa da dare in Allah ya so Allah zai nuna ma annabi kamar jawharatul kamal na shehun namu Ahmad Tijjani Abul Abbas dan jawhara idan baka je ziyaran annabi ba kai jawhara kafa bakwai da niyan hadiya ga annabi kamar ziyaran kai ko kai kafa sha biyu ko kai kafa bakwai saboda salati ne mai ƙarfi kuma bayan nan abubuwa da yawa na alkhairi ma malamai sun fitar daga sirrin jawharan ko in kai kaza in kai kaza to wata ran kuma da rabo za mu duba littattafan da muke da shi sai mu bayyana muku ana yin abu kaza da jawhara ana yin abu kaza da shi ga yadda ake lakani da yadda ake shan sa da nonon farar saniya da yadda za wanke jawhara ka sha da nono da yadda za ka sha da zuma ko maganin karfe ko maganin arziki dai in kuna bin mu a hankali wata ran za ku ji mu eh kuma sai salatul fatihu mai yawan dimbin lada shi ko salatul fatihu ba wanda ya san adadin ladansa sai Allah kuma duk wani salati da za ka ji an faɗi falalansa an faɗi falalansa mala'iku ai ya kece su kuma muna gaya muku ne a ilimance ba da biyo son zuciya ba lokacin da ya ga halara zai nufi zatin Allah ku duba da tasu na jawahir ma'ani ya ba da gamuwa da ruhanai da mala'iku a hanya suka ce shehu ina za ka ya ce zan je halara gudun rabul izzati sai aka ce to inda bukatar ka ka gaya mana mana magaya Allah ya ce a'a kuma bayi ne na Allah ni ma bawa ne na Allah saboda haka ku bar bawan Allah ya je fadan Allah mala'ikun suka kale ya fice ka san ya zarce mala'ikun da na faɗa ya zarce ko anan ya tsaya in ka rabu kibiya ya tadda abu ya fice mai kuke cewa ya zarce to ya zarce ya fice wannan haka aka yi da shehu tijani kuma an tambayi jibrilu shine shugaban mala'iku na duk duniya aka je jibrilu mala'iku ko sun san shehu tijani ya ce wallahi ne shugaban mala'iku amma sanin da mala'iku suka yi wa shehu tijani ya fi sanin da ni aka mun ya ce mala'ika ya fi sanin shehu tijani akan jibrila ya fi sanin shehu tijani akan jibrilu jibrilin shi ne shugaban mala'iku amma duk da haka sun fi sanin shehu tijani akan mala'ika jibrilu wannan kuma littafi ne in kun duba durratul karida sharhin ya kutatul farida a durratul karida in za ku ga wannan a rubuce bayan wannan kuma har ila yau wani daraja da Allah yau shehu tujani na daban idan ranar lahira yayi za a shimfida kujera na zinari a kafa jibrilu zai zaunar da shehu tujani na kan kujeran zinari a kira wa taron tayin kiyama a nuna a ce kun ga wannan jibrilu ne zai nuna shi ya ce ha za imamukum wa imaddukum fi dari duniya wannan shine shugaban ku duk matakin da kuka taka a duniya ta sanadiyarsa kuka kai inda kuka kai to kuma ya zo da salatinsa kana ganin ba maganan salati muke ba magana ma ai guda uku ne akwai magana wanda yake sunansa na gama gari ko ina ana yi shi ma maganan gama garin yana da baiwa nawa na biyu akwai magana tsakanin malami da malami shi ma ba kowa ya sani ba kuma akwai magana tsakanin malami da waliyin malami wannan malami ne amma wancan waliyin malami ne maganan ai ba iri ɗaya ba ne kuma akwai magana tsakanin waliyin malami da waliyin malami shi ma maganan da yake tsakaninsu ba iri ɗaya ba ne kuma akwai magana wanda ake yin ta a fada da sarki da waziri daban magana take ko maganan da ake yi da emir council hakimai suna ciki bulamai suna ciki a musu magana da maganan da waziri zai yi da sarki ba ɗaya ba ne to yaya shehu tijani ya yi magana da harshe na walantaka kai da ba waliyin Allah ba sai ka yi haƙiƙance sai ka gane ai maganan ma na duniya ba kowane ake gane ba yanzu ba yi nan mun taru ba ai kowa yana da kunne ko haka ne kowa yana da idanu amma baka sani yaren da wani yayi zaka ji amma ba zaka fahimci me yake nufi ba yi ba dole ne a nan kowa zai ji hausa wani ya zo wannan hausan da nake ma baya ji wani kuma ya fi jin yana jin hausan yana jin larabci wani yana jin hausan yana jin fullanci wani yana jin fullancin yana jin manganci amma baya jin hausa a cikinmu ma bai kamata ba duk maganan da muka yi kowa zai ji ba a nan da bambanci haka ne to a bar wannan mu dawo duniya idan kana duniya nan mataki-mataki ne idan kana nan a nan duniya a nan duniya taso idan kana firamare a makaranta ana hausa ana turanci ko ba haka ba ne amma hausan ya fi yawa akan turancin ko ba haka ba ne idan ka je sakandare ana hausa ana turanci amma turancin ya fi hausan yawa shi kuma idan ka je jami'a ba hausan ba turanci ba hausan ba yarenku na mangancin ba komai turancin ne zalla ba mai ma magana da hausa don me za ake gaba ake canja yarai kaga da tafiya ta tafiya yaren ya dunkule ya zama guri ɗaya to bar wannan kafin a yi nan idan a nan ne makarantar firamare sai an sa bakin allo ana rubutu yaro yana rubutawa idan an je sakandare wataran a rubuta allon wataran a bar allon idan an je jami'a magana kuma ta tahi daga allo sai tilawa sai a baki turanci za a zo amma kurin mutum ya zo ya yi bayanin turanci kamar minti goma ya tafi a cikin maganar tasa za a ma jarrabawa in ka iya ka iya an baka iya ba ka faɗi to bar nan za mu yi gaba a duniyar ma za mu yi gaba da ka tahi sai karatunka ka bar jami'a ɗin na nigeria sai ka je america makarantar da ake kiranta da bat babban jami'a na america da gaje can kana karatu ka zo ganin gida nan bari ka je karamar da ka zo ganin gida nan sai aka sa coronavirus baka koma ba kuma an kulle kasar kaga ba dama kaga malamanka nawa ba dama ka yi ga makarantar taka biyu na uku ba dama ka je kasar to karatun nan gaba za a tahi daga karatu haka sai a koma karatun gayu karatun sai ya zama na gayu ka bude kwamfuta nan kana nan za ka yi karatun a can kana nan Nigeria kana zaune ka bude laptop su makarantar nasu sai ka ce www dot kaza sai ka danna sai a bude makarantar karatun da za su koyar maka na rana kaza na jami'ar ka kana zaune a gidanka karatun zai zo a cikin kwamfuta idan sun gama a kwamfutar za su turo ma jarrabawa kai kuma nan za ka cike jarrabawan kana can kuma sai a ce ka ci kuma ga takardanka shi ma bokon tafiya ta tafiya gaibu yake zama ba malamin da yake koya ma ba karatun ba littafin kuma ana karatun wannan ba gaibu ba ne to yaya shehu mu ya ce salatin gaibu kuna magana wannan gaibun kuma ta nan fa za ka ci su malaman ba su ganka ba kai ba ka gansu ba ba su ji muryarka ba ba ka ji muryarsu ba ko ba ka yi ga ƙasar ba kana nan kuka da abu kana karatu a amerika kai wani ne da suke musanta walintaka a nan garin mutum yana nan in ka tambaye su yanzu mutum yana nan zai karatu a madina sai su ce karya ne to ga su su yan bokon suna nigeria suna karatu a amerika su wali ne to su ma suna da wannan baiwan bare mu masu ƙaunar mutum yana zaune a gidansa yana karatu a amerika ba wali ba ba komai ba kuma ya yi jarrabawa kuma ya ci amma na magana wannan gaibu ne to wannan ɗin zahiri ne idan da irin wannan bayanan muke muku wallahi zai hankalinka ya dawo sun fahimta shehu tijjani ya yi magana to ba wannan muke nufi da ku ba bari mu dawo muna magana ne maganan ma ba iri ɗaya ba ne ka bar wannan aje fada idan an je fada sarki ya fito ya zauna fada bari mu gaya muku sirrin in ya zauna baya magana haka zai yi sai ga ladima ko wazir ya ce jama'a sarki yana muku barka da asuba kuma yi gaisuwa barka da asuba lafiya ba baki zai bude ba da abawali baya magana amma zai gane cewa sarki gai da mutane ko bai yi magana ba kuma ya kama ya kalla haka sai ce sarki ya ce a yabu kaza a fada kuma ya kalla ya haka sai ce wane ina wane yake sarki ya neme shi bai gan shi ba kuma wallahi hakan yake nufi ba yi maganan ba wannan zarkin na duniya ne kuma wannan maganan sauran yan fadan ba wanda ya yi sai sani wallahi sai galadima sai wazirin sarki haka ne idan ana zaune sarki yana tafiya ya tadda mutane ya yi haka ya sauke amawali to za a gafa dawa suna murna sarki zai ba da kyauta zai yi kaza daga sauke amawalin ya sauke to alkhairi ne amma hanya ya tuhe ba gurin bucewa ya ja amawalin ya rufe kudin duka za su fara duka daga ja ya rufe magana ne kai kuma yanzu dan ka sa garin ka haka ka rufe magana kai to maganan sarki sai na kusa da sarki bari mu gaya muku to mun bar wannan mun muku kwatance kun gane to za mu nausa gaba a gaba kuma ku gane maganan fa malami fa sai fa almajiri almajiri ba an fito ku yi shiru ku yi shiru ko za ku tayi ku fita waje za ku fita za ku fita waje to zauna shiru kar ka sake magana sai fidda kai to maganan almajiri sai malami maganan malami fa ba kowa bane ya sani fa maganan shehu sai malaman maganan shehu sai malami to ya shehu tijani ya yi magana kowane jahili sai ya gane ba kwa ji ana cewa malaman ma suna karanta ƙur'ani suna karanta hadisi kowane malami ne ya isa ya gane yaren sufaye ai su yau tijani suna magana sa'adul ƙarar jelani suna magana su junaidu suna magana su ibrahim dan adamu suna magana ba wani malami da ya isa ya sani firan ake amma sai ya su ya su wannan sun yi ga yaransu na manya wanda ya su ya su suka san wannan magana malami duk yadda ya san hadisi duk yadda ya san qur'ani a nan gurin shiru yake ba layinsa ba ne an shallake shi to kuma shehu tijani ya yi magana ya ce salatin nan ladansa kaza kuma har ka zo kana jayayya ka dubi girman malamin kuma ka dubi girman salatin in shehu tijani ya yi magana ba wai musawa za ka yi ba ka je gun su shehu ibrahim ka tambaya maganar anan za ta fito ita kayan nasu na magana in sun sauke ba ko ina ke samu ba sai an je brand ɗinsu ba ka da labari yanzu idan kaya zo daga ƙasar waje a jirgin ruwa ana saukewa a Legas a Legas ɗin ake sauke kayan ai amma ba za ka samu ba sai ka zo Kano za a baka kayan ƴan Legas ɗin ma sai sun zo Kano za su karɓa sai a mayar Legas ɗin duk kayan da ya zo bakin wam na jirgi yana wam to ka ce a ban kayan a gurin a ce a'a kayan an tayi akwai branch Kano za a kai su ma yan Lagos din suna so Kano za su ga kaya a Lagos sai kaya ya je Kano zai dawo Lagos to ya magana su Shehu Tijani an soke yayi sai a branch magana su Shehu Tijani gun su Shehu Ibrahim za ku je magana Shehu Ibrahim gun su Shehu Gibrima za ku je kowanne magana da mahallinta ita magana kuma da yadda ake yin ta ta yi daidai da mai magana ba yadda za a yi kaji labarin fada in dai labari ne sarki zata da hukunci daga fada sai ka je gurin hakimai daga gurin wazirai sai gurin hakimai gurin hakimai sai bulamai daga bulamai sai mai gari mai gari sai mai unguwa labarin fada tambayi mai unguwanku mai unguwanku ya tambayi bulamanku bulamanku ya tambayi hakiminku hakiminku ya tambayi sarkin yankanku ita labari da inda za ta zo da inda za ta koma to labarin Allah tambayi annabi Muhammadu tambayi manzon Allah idan ana neman yaya manzon Allah yake a zuwa tambayi Shehu Tijani idan ana zuwa gane ya Shehu Tijani yake a zuwa tambayi Shehu Ibrahim da sauran almajiransa su Umar Huti su Muhammad Gali su Ali Timasi su Ali Nazizi su Ali Harazimi za su nuna ma waye ne Shehu Tijani Abul Abbas idan ana zuwa san shehu ibrahim a zogun su shehu gibrima a zogun su shehu atiku su shehu mai hula su shehu mijin yawa su shehu mudi salga su shehu abul fatai su shehu ibrahim sale su shehu dahir bauchi sai su nuna ma shehu ibrahim haka ne to wasu buyuta min abwabiya ya za a yi kurin shehu malam ya faɗa salatul fatihi kai da ba ka da rabuwa lahira ba dole ka musa ba amma za mu yi makwatantan da ya yi daidai da kai har mutane suna cewa to salatul fatihin tun da ya fi haka me yasa ba a sallah da yi ne to ai sai a yi sallah da salatul fatiha a matsayin surori wannan magana da ake faɗa baka gane manufar ba akwai dalili yanzu misali za mu ma dalla dalla idan misali aka ce yau lokacin sallah ya yi ai ruwa za a nema ko ko ba ruwa za a nema ba ruwan nan da za a nema da ruwa yake alwala amma yanzu turare ya ma alwala ai ba zai ba to turare a itace aka tsamo shi itan da turaren ya fito ma ruwan ne raya shi ai yi ma salatul fatihin qur'anin ne raya shi tun da ji aka samu inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu ta salima ai kaga a qur'anin muka samu haka ne to shi itacen turaren ai zai da ruwa to ku gane ruwan shi ne ƙur'ani amma Allah cikin ikonsa itacen ya zo aka matse turare aka fito da shi idan lokacin sallah yayi aka ce ga turare garwa biyu ga ruwa garwa biyu ai kafin ba za ka yi sallah da turaren ba sai da ruwan ko to amma dabara da za mu gaya ma shi wannan turaren a ina ya fito a ruwan ka yi da ruwan ya fito to idan an ce ka ziyar turare garwa biyu zai yi miliyan ɗaya ruwa garwa biyu nawa naira hamsin ko ɗari to yanzu zan tambaye ka turaren ya fi ruwan tsada magana ce ta ilimi yayi ai turaren miliyan ɗaya idan an ce ka ɗauka wanne za ka ɗauka turaren za ka ɗauka to amma lamarin addini yanzu ai ba za ka yarwa da turaren ba amma ka ɗau turaren ka biyar ruwa garwa nawa zai saya maka to kuma yanzu a hankali da idan bazira aka ce in aka ce ma wannan turare ne wannan ruwa ne wanne ya fi wani sa ka ce turaren ya bi to yi ne salatul fati da ƙur'ana amma ai ƙur'anin yi ya haifar da salatul fati wannan fi da ake magana ba fi ne na kulliya ba a ma'ana ake magana zahiri ai da ma ƙur'ani ne amma ma'ana da ma kama ma'anan ai dole ga gane salatul fati ne ai riba ake so ba asara ba yanzu mutum ya kama ya ce wani ga turare garwa biyu ka sayar miliyan ɗaya ga ruwa garwa biyu ka ɗauki ɗaya in ka kyalle idanka ai dai gurin kuɗin zaka ko to ya kamata shehunmu yana magana na kama ku kwatance a kan salatul fati ne don ku gane matsayin sirrin darajar salatul fati a gun wanda suka san matsayin shau tijani to mun yi magana kan salatul fati kuma ran da Allah ya kai mu wata ran duk da ba a faɗan falalan to sai mu wuni muna magana kan falalan salatul fati wanda zai rike ya rike wanda ba zai rike ba ya ji abin da ya je ɗauka wanda zai bari ya bari wanda kuma ya daure ya ce zai rike to in kwalkwalwanka ta juya kai ka jawo dan abin sai ya ya ƙure tunaninka to duk salatan da muke magana mu tujjaniyawa babu salati irin nan salatul fati a gunmu bayan mu sai jawharatul kamal amma wayannan salatai kowane salati da matsayinsa salati da aka rubuta ayi wa annabi rubutacce ya kai dubu sha biyu wanda aka karba wanda ba a karba ma ya kai dubu sha biyu kuma kowace yare za ka iya yi wa annabi salati kuma za a gaida annabi ba sai da izini ba amma salatul fati shehunmu ya ce da izini mun gama bayani a kansa kuma za mu shiga wasu salatan kamar salatin Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasad sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa ala qabr sayyidina Muhammadin fil quburi to wannan imamin sha'arani yayi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala hadhihi salat هذه الكيفية دون دي ونن صلاة دون كيفية اللهم صل على روحي سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور annabi ya ce duk wanda ya wannan ya kwanta zai gani in zan samu nema malamai sun ce ka yi ɗari ka kwanta in Allah ya so ka da rahama ka ga annabi kuma duk mutumin da ya wannan salati Allah zai haramta namansa wutan jahannama malamai sun faɗa a shari'in da aka yi wa dala'ilu duk mutumin da ya yi sau saba'in ya kwanta to inda rabansa Allah ya nuna masa zai ga annabin Allah annabi Muhammadu akwai malamin mu malam Tijjani na haɗe da ya sanar da mu yace idan iska tana gabar ka ebi ƙasa in ka iba ka ce Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم بلغ روحي سيدنا محمد مني تهية وسلامة إن كتوبة كواضع قسم قبر كافن قسم يكون تغيثون كياجي قلن منزل الله to wanda yake ya samu dama duk abin da kuka ji mun gaya muku mun ba ku ijaza kuma akwai salati wanda ya zo da Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين sha'arani ma ya yi magana akan wannan salatin imamun sha'arani ya ce ƙalar imamun sha'arani ja a rajulun marratan wani mutum ne zo fada kala ala rasulullahi sallallahu alaihi mutumin ya shigo gurin wannan annabi namu sallallahu alaihi wa huwa jalin fil masjid annabi yana zaune a masallaci mutumin yana zuwa yace Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أهل محمد في الأولين والآخرين وفي ملئ الأعلى إلى يوم الدين abin da mutumin ya faɗa kenan to da yayi wannan salatin yayi wa annabi wannan salati fajilahu annabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain sai da annabi ya zaunar da mutumin tsakaninsa da Abubakar daga hi sai annabi aka fice da hi gaban Abubakar ya zauna gaban annabi da ya zauna gaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta'ajjaba an al-hadiruna duk wanda suke wannan gurin mazaunin wannan annabi namu sai da suka yi mamaki min taqdim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yanda annabi ya sa mutumin nan ya zo gaban sa ya zauna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kun san dalilin da yasa na sa mutumin nan a gaba na yace inna jabra'ila alaihi salam akbarani mala'ika jibrili ne labarta min ya bani labari annahu yusalla alayya salatun lam yusalli ahadun qablahu wannan salatin da yake min ba wanda ya taba min gabaninsa fa qala abubakar yace kai fa yusalli ya rasulullahi ya annabi yake ma salati sai annabi ya ambata yake ga salatin da yake min allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi malayil a'la ila yawmiddin dalilin wannan tun a duniya kowa yana kallo sai da ya fice gaban kowa ya zo ya haɗa gwiwa da annabi to wannan yi ma salati ne in kun duba littafin da ake kiransa wato na abadalar salawati ala sai da sadati to za ku ga wannan salati kuma ga wani salati mai sauƙi wannan kuna yin sabon ba zai ba ku wahala ba sallallahu ala muhammadi shi kenan salatin ai ba hidewa iya nan ne kurin sai mu yi kama a zikiri ku ji sallallahu ala muhammadin ku sallallahu ala muhammad ku yi mana sallal ala muhammad sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله sallallahu ala muhammad to jama'a ka ji wani salati in ba da dalili ba ba za ka ji ba eh da abin da ake bukata kuma a ciki akwai akwai Allahu akwai Muhammad akwai sallah dan kango kuma sallallahu ne ala Muhammad to wannan salatin da kuke ganin sa ai yanzu dai kowa ya haddace ko ba wahala sallallahu ala Muhammad qala imamu sha'rani babban limami ne wannan suna damu mu da surutu da Allah ku ce su daina ko su nemi guri su zauna yau haba kana imamu sha'arani imamu sha'arani ya gaya mana kana sallallahu alaihi wasallam ya kulu annabi yana cewa man qala hadhihi salatu duk mutumin da ya faɗi wannan salatin faƙad fata ala nafsi saba'ina baban mina mutum ya buɗe wa kansa ƙofar rahama saba'in wa alƙallahu mahabbatu fi qulubin nasi idan kana so duk duniya mutane kowa ya soka ka danga wannan salatin kur sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin kowa a duniya sai ya soka fala ya buguruhu ba wanda zai fushi da kai illa man fi qalbihi nifaqun sai dai wanda zuciyarsa da munafinci qala shaykhuna yani Ali al-Kawasi Shehu mu Ali al-Kawasi yana faɗa radiyallahu anhu yana cewa sai suka yi irin wannan tsarin suka tsaya shikenan Allah cikin ikon su fa naj'aluhu nahiyatul bari wa nahzuhu idan mun sanya shi a bangaren kogin ai kaga sai suka ce sai mu runza shi fakaraja fi arba'ina rajulin shi wannan annabin daga hijiyar mutum arba'in marak fajalu bi nahiyil bari aka sa yi da yi da mutanensa suna kusa da teku su wayancan suna nesa ta faqala ashabuhu kaifa naqalu sai mutanen suka ce yanzu ya za mu ga mu 40 suna da yawa faqala yace imalu ku yi kansu wa qulu suka ce me za mu faɗa yace in kun yi kansu ku dinga sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad to kwaya ji to ku muke taimakawa daga kun fito ba fata yake ba kun tsare wasu mutane ko kuma za ku je fagen daga in kun yi kansu kar a ji komai a bakin ku ku dinga sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala ko jama'a yawa kun ga ga annabin asmawil wanda fa ba namu bane su ma fa suna annabawan fa da annabin mu fa suke cin yaki imanin da shi da mutanen zuwa ban yace wannan addu'a za ku dinga yi kurin shikenan Allah cikin ikonsa da yarda na Allah wa qulu yace kuma duk sallallahu ala Muhammad wa qalu fazaru adu bi nahiyat al-bahri fazarqu ajma'in suna sallallahu ala Muhammad da suka doyi kafiran sallallahu sun je gurin kafiran sai Allah ya juya kafiran ne a bakin ruwan su mutanen suna can kurin ruwan ya zo ya cinye su su kafiran fa suna can suna gudu suna naban kafiran suna sallallahu ala Muhammad sun gama zuwa kurin Allah ya juyin waina ya dawo da kafiran bakin tekun su wayancan suna nesa ko maza ya tada tekun ya cinye su shokar ku sake duk mutumin da kaga wani makiyi ko waye ya taso kai wannan addu'an ka gani Allah ne zai ma fadan yanzu wani fadan ba Allah ne kayansa ba mutumin da yake bakin kogi ka je gurin wanda ba bakin kogi ba ka dauko wancan aka dawo da su bakin tekun ku da kuke bakin tekun aka juya ku kuna can tekun ya zo ya cinye su gaba daya to kagan kana zo Allah ya ma yaƙi ka daina wahala kurin mu kuma mu dinga sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ya Muhammadu sallallahu alama to jama'a duk mutumin da ya koma garin su fa ya ji wani tayin hankali ko na abu ku taru ku yi sallallahu ala mu yanzu ba da daɗiya ba zan fara miliyan ɗaya eh duk yaƙi yaƙin da ake a Nijeriya Allah ya mana yaƙin mu huta eh kuran duk wani tayin hankali da ya dame mu mun tuba mun kama kafa da annabi to me aikin mu sai mu dinga sallallahu alama sallallahu alama كي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد شو جماعة Allah ya zaga da alkhairi to bai kare iya nan ba ga wani fa'idan ko malamin yana bayarwa wa rubiya la hafizu ayran annahu ja'a rajulun min ash-sham ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne daga Syria Damascus ya kawo ya zo gurin annabi a Madina faqala yace ya rasulullahi inna bi shaykhun kabiran babana ya tsufa tukub annabin Allah wa huwa yuhibbu an yaraka ko babana yana son ya ganka annabi ya rasa yadda zai babana shi mutumin a Damascus ya zo a Syria babana ya tsufa kuma ya rasulullah babana yana son ganin ka yana son ganin ka ya za a yi yana son ganin ka sai gaya masa ya raka faƙala ya ce idini bi ya ce to babanka yana son gani na ka zo min da yi faƙala ya ce inna hu da riul basari ai baya gani baban na ganin nasa ma ya ja baya ya zama mai dindini baya gani ga tsufa ga girma baya iya ganin ka ta ya zan zo da shi faƙala annabi ya ce kullahu ka gaya masa liqul fi saba asbu'i yani fi saba layalan ga addu'a zan bashi in ji annabi ya ce je yayi sati saba layalan a kwana bakwai zai dinga yi duk dare ya dinga sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala sallallahu ala muhammadin ala muhammadin ya ce ka gaya baban naka in dare ya yi ya dinga yin sallala ala muhammad ya yi sati ɗaya a dare ya dinga yi inda barci ya gaji ya ɗauke ya kwanta sai annabi ya gaya masa haka ya ce ka gaya masa haka fa innahu yarani fil manam baban ka zai ganna mafarki hata ya ruya annal hadisi har yadda sahabbai suka rubuta hadisi sai ya rubuta gona fa ba'ala baban ya aikata haka fara'u fil manami ya ga annabi a mafarki fa kana ya ruya an hadisi ma da yawa ya rubuta gun annabi eh ya ga annabi a mafarki ya rubuta hadisi to in kana so a gurin annabi ka samu abu annabi ya baka abu ya baka wani falala to gaskiyar magana ka kama sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala sallallahu ala muhammadin sallallahu ala sallallahu ala muhammadin ka san wannan littafin nazarinsa kwana ɗaya biyu na fara yinsa amma wallahi jiya sai da ne mafarki eh amma ba Allah bai nuna min annabin ba amma mafarkin da ne malam da ni da almajirai na da yawa mun tare mun je Madina da muka je kuma za mu je malam akwai inda ake alwala aka bude min kan famfon kan famfon manya manya ne haka kwala kwala malam na ce to ai ina je gurin annabi bari in jaddada alwala na sai da na zo gun mai famfon mutumin ya ce nan fa ko kana da fitsari ba za ka iya yi ba sai dai alwala kur ko kana da hima anan ba zai yoyi ba zai zama babu na ce a'a dama ni ban nafi wannan ba ni alwalan zan jaddada tunda na dan ci goro na ce na je gaban annabi ne ban yi alwala ba ai da aka bude min famfam a madina malam na wanke hannuna da famfam shi ruwan kuma ba mai kodewa kamar yadda ruwan zai ishe ka ko ina fatar fatar din babu eh nayi kokari dai amma ruwan gayi garau gwanin kyau na wanke hannuna a ruwan famfam na ya sai ga mai gadin makabartan annabi na ce masa bari na gama kai mai gadi in na fito za mu tattauna da kai abin da na gaya wa mai gada to yi kenan ne alwala sauran mutane na ban gane ko suwaye ba suka bi ne mun je da muka je inda za mu higa din mun tsallaka wani guri haka kamar dai daga nan zuwa mai wancan hulan to kurin naga askarawan sosai sun maza na ce da almajiran mu wai anan ma za mu yi addu'ar mu ne ko sai mun higa wasu ka ce to ko anan ma zai amma duk da haka zuciyata ta fi so in na kuda na higa ko sau ɗaya ne na leƙa gurin na gani to daga nan kuwa ko nan gaba ban shiga ba ba matsala eh muna tsaye ga inda za a higa a zo kabarin da muka leka kamar daga nan zuwa haraban nan kowane irin bala'i ne ina fata kun fahimta Allah ya saka da alkhairi sai kuma yawwa malam din bai kare mana ba farajallahu anhu wa qala sayyidi muhammadul afandi العابدين في سبادي ذكر العلامة المسند أحمد الطاري في ثبات الصلاة المنجية سنن صلاة المنجية وقال في آخرها زاد الآره الأكبر ما لم يقال يا أرحم الراحمين يا الله ينا قال يا أرحم الراحمين يا الله قال يتوكر قال بعض الأشياء من قال في مهم دم متمن دي يفدو wannan salati a wani abu mai muhimmanci aw nazilatun ko ta masifa da ta saukan masa alhu marrata in dai kai dubu farraja Allahu anhu Allah zai yaye ma wa adraka ma'amuluhu zaka da ci abun burinka wa man aksara minha kuma wanda ya waita zamanin dawuna zamanin annoba to amina minhu in Allah ya da kowane irin annoba ne Allah zai dauke yanzu ba sun ce corona virus ba in da gaske ne kurin salatin tunjina za a tare a yi dubu an gama to bare ma dama abin nasu ba gaskiya bane wa ma ansara min ha inda inda inda rukubil bahri amina in dai zaka hau kogi to salatin tunjina za ku yi ku hau ba ku babu babu kife ba to ko mota za ku hau ku ce ina jama'ar maza bana maza salatin tunjina in ku goma ne ku yi ɗari ɗari ya kai dubu ku yi addu'a Allah zai tseratar da ku eh za ku je ku hau mota ku sauka lafiya ko ɗari ne ma ku samu ku yi wa man qara kamsa miyata marratin duk wanda ya salatin tunjina ɗari biyar yanalu ma yuridu min aljalabi in wani abu kake nema na jalabi in dai kai 500 zaka samu abu wani gina in arziki kake nema insha Allah wayya mujarrabatin an jarraba ta ko jalabi ko arziki tunji na 500 zaka yi shi ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu a tsayyati fi jami'i zalika wallahu ta'ala alamu Allah shi ne masani to ba za mu tsawaita bayani da yawa ba amma ga hinan ga irin abubuwan da yake faruwa zamani da yawa wa zakara nahu ذلك الشيخ ساو في شرح شرح الدرديري نقل عن سمهودي والملوي وقال الشيخ العارف محمد حق الأفنندي النازل في كتاب الكزينة الأسرار wannan salatin tunjina daga littafin kazinatul asrar an faɗe shi annan salatul mutanawwina to to yana bayani ne dai akan salati ya rabu zuwa ga dubu kaza dubu kaza dubu kaza to Allah ya gane da mu to salatin tunjina a sawwake idan mutum yana da wata bukata gurin Allah salatin tunjina mutum zai yi shi dubu ɗaya cikin dare idan kuma wani jalabi kake nema ko arziki to salatin tunjina sai ka yi ɗari biyar Allah ya ganar da mu kuma babban adadinsa da da muke barwa dubu tamanin to wannan kuma in aka yi ba ma gari ba har lardi duniyar ma gaba ɗaya ya ishe shi duk da ma mutanen na yanzu ba za mu tsaya dubu ɗaya ba saboda yanayin mutanen na yanzu da na wancan daban ne yawwa idan mutum shi kaɗai ne wani zirri ya taso masa to sai ya yi haka kuma idan jama'a taron ya kai taro ana da yawa to sai a tara a yi dubu tamanin ɗin ko wani fitina da yake faruwa wani lardi ko a wani guri na tayin hankali kowane iri ne kowane irin biyan bukata ake nema in an yi abin Allah ya da Allah zai bada abin ina fata kun fahimta to za mu yi magana kuma akan nari kuma mu karasa karatun namu sai kuma salatu tafarijiya eh shine Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanahal bihi alqad wa tanfarij bihi alqurab wa tuqra bihi alhawaij wa tanal bihi arghab wa zalal alkawatim wa yasgal gamama bi wajhi alkariyam wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin laka wannan salatin ana kiransa da salatu tafarijiya ko kuma mu muna kiransa da salatin nariya a nan wajen namu malamai sun faɗa duk wanda ya dawoma da salatin nari kulli yawmin ihdi wa arba'ina marata in dai zaka yi nari 41 daidai to malamai sun faɗa in dai nari 41 mutum zai yi shi wa miyata ai zadahu in mutum yayi 41 au miyata ko 100 wa zadahu farju Allah duk wani bakin cikin ka Allah zai gusar maka shi wa hammahu da babban bakin cikin ka wa kashafa gamu Allah zai yayi ma bakin cikin ka wararruhu da cutonka wa yassar amruhu Allah zai sauka lamaranka wala wara sirruhu kuma Allah zai haskaka zuciyanka to malamai sun fada idan masifa ta kai masifa damdamu ake yi 4444 kowane irin fitina kuma Allah zai yaye shi ina fata kun fahimta ya zo daga littafin miftahul kaza'inin lahi yabtahu Allahu liman dawama alaiha min ibadillahi wa yasil ila ma ya duk mutumin da yadda goma da karanta salatin narifa Allah zai kai matsayin da mutum baya tunani a duniya yana daga salati manya-manya wanda bayan Allah suka jarraba kuma insha Allah duk mutumin da zai adadin sa na damdamu to duk abin da kake nema a duniya mulki kake nema arziki kake nema wadata kake nema ya'ya kake nema lafiya kake so Allah ya baka rufin asiri kake so zama lafiya kake so duk bukata ta duniya kai nari 4,444 abinda Allah ya hore ma ka yi sadaka in dai kai wannan da abinda kake nema a duniya Allah zai mashi to za mu tsaya nan dan falalan nasu yana da yawa Allah ya gane da mu to malam sai mu ci gaba da karatun namu mu yi je gaba bismillah alai